السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى غوديا زي هدامو أولا مسلاتي من البركة مسجد سبيل هداك وانجيك أنقوة تمر أنفر دومن تفسيرنا سرطون القرآن من جرمه domin darasi na tafsiri na karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci wanda muna wuni na goma sha hudu da wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda bi izinillahi tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi a suratu abasa ko kuma suratul a'ma bi izinillahi tabaraka wa ta'ala wannan sura suratu abasa ko kuma suratu a'ma an sura ce makkiya tana da ayoyi guda 42 daga kuma ayoyin nata ayoyi ne kananu madawurtan juna tana da aya 42 sura ce makkiya an sanya mata suna abasa lura da farkon aya ko kuma suratul a'ma saboda abin da ya zo a aya ta biyu an ja'ahu al'a'ma almuhim dai wannan sura sura ce makiya tana yin bayani akan wasu al'amurka da suka shahi aqida ta musulunci suka shahi al'amarin manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi suka shahi al'amarin tashin alƙiyama wannan abin ne wannan sura take bayyanawa sannan kuma wannan sura tana bayani akan kudura ta Allah madaukakin sarki ta halittar ɗan adam da halitta mishi abin da zai rayu da shi da kuma ni'imomin da Allah mawarkin sarki ya yi ma ɗan adam kuma wannan aya tana nuna wannan sura tana yin bayani akan kadaituwar Allah mawarkin sarki a wajen ibada da wajen halittar ɗan adam da arzuka shi da ba shi abinci kuma Allah ta bayani akan al'amarin tashi alƙiyama da firgicin da za a shiga a ranar tashi alƙiyama da tsoron da za a shiga da wahalalun da ke cikin tashin alƙiyama Allah tsare mu da wannan wahalalun Allah tabbatar da rigadigan mu akan musulunci wannan sura ta fara da wata kissa kissa ta wani makafo ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abdullah ibn Ummi Maktum ta zo da kissa shi a yayin da ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi yana so manzo Allah ta sama ya mishi wa'azi ya mishi nasiha to shi kuma manzo Allah aka yi katari yana shagalce da wani daga cikin manyan kafirai na Qurayshawa yana buƙatar ya musulunta saboda in ya musulunta da akwai wanda za su musulunta a bayan shi da yawa to wannan kissa tana tawawulin wannan wannan sura tana tawawulin wannan kissa tana bayani akan wannan kissa tana bujurto abin da ya afku a wannan kissa wanda Allah maɗaukin sarki ya fara wa'annan tisan tun daga abasa wata Allah an ja wani ama wa ma yi zika da Allah wani zaka zuwa ƙarshen ayoyin da suka zo akan wannan tisan sai ta yi gaba wannan surar ta yi bayani akan ƙarfin alƙur'ani da darajar shi da kuma kasancewan mala'iku ne suke ɗauke da shi al'amarin wahayi kenan darajar alƙur'ani da matsayin alƙur'ani bayan shi ta yi gaba sai ta yi bayani akan yanayin kafin ɗan adam kafin yaya yake saɓawa Allah tare da cewa Allah ya mishi ni'imomi masu yawan gaske me yake kai shi zuwa ga saɓawa Allah madaukakin sarki ta yi bayani akan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yawa bawa amma a rita haka har a samu a cikin bayan nan da akwai wanda ya kasu cewa Allah wannan surar ta yi arzi akan wannan bayanin shine Allah madaukakin sarki ya fara wayannan kutilan insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa zuwa kashin su bayan haka ne wannan sura ta yi bayani akan kudura ta Allah da ikon shi akan ya tada mutane na tashar kiyama shine in kana so ka kalli yanayin abincin da kake ci ƙasa da tana a mace amma daga Allah ya shigo mata ruwa sai ka ga rayuwa ta zo mata an samu abinci mutum ya ci ya koshi to yanda Allah ya raya ƙasa bayan ta mutu to Allah yana raya ɗan adam bayan ya mutu ya raya duk shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce falyan guru ɗin samu ila ta'ami an na sababnan ma a sabba zuwa ƙarshen kistar ɗaurwar ayoyin da suka shafi wannan mawdu'in sai kuma tarihi da mawdu'i wannan sura ne tarihi da mawdu'i akan labari akan tashi alƙiyama dama mun riga mun bayani mafi yawan surori makkiya wanda aka sako su a makka ko kuma waɗanda suke na makka ne mafi yawan waɗannan surorin nan za mu ga ba sa barin labarin alkiyama shi na Allah maɗaukin sarki ce ta yi bayani akan tashi alkiyama a hawa da alkiyama da yanayin yadda ɗan adam zai bar masoyin shi wanda ya hisan su a duniya amma zai bar su yayi ta kanshi ta kanshi kawai zai ko mutane za su rabu gida biyu wasu aljanna wasu wuta da kowanne aka bayyana alamun shi Allah ya fara wannan sura fa idza ja ayuna fa idza ja tasqa yawma yaqulu rabbi akhi zuwa karshen sura to wannan sura sura ce makkiya amma ayoyi na farko mun lura sun sako ne a dalilin Abdullahi ibn Umar Maktum shi kuma ya rayu da manzo Allah ne a Madina kina shi yasa da muna rabbahawa akan wai a surori na Makka a iya samun wasu ayoyi na Madina ne fa a surori na madina a iya samun wasu ayoyi na makka me ake lura mafi yawan ayoyi al'ibratu bil ghalib wal akthar wa ga mun kan mutum yace to wannan da akwai rubuta an ce kaza an ce kaza kenan kaga dadin da dama ya dauke rudani a lokacin da ake yani ake yin da yake da suna karatu wannan kenan shine a takaice abin da ya shafi wannan sura insha Allah muqaddima ta wannan sura insha Allah kenan malam zai karanto mana ayoyin da suka shafi wannan bayanin kenan tun daga aya ta farko har zuwa aya ta goma bi izinin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
na'am wannan ayoyin nan da malam ya karanto mana ayoyin nan guda goma hadisi ya zo daga aisha radiyallahu anha take cewa unzilat abasa wa tawalla tabn ummi maktum al'ama wannan sura abasa wa tawalla ko kuma wannan ayoyin sun sabko ne an sabko da su al-sha'ani na abdullahi ibn ummi maktum al'ama wanda yake makaho ne wannan abdullahi ibn ummi maktum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda Aisha take cewa sai yake cewa manzo Allah arshidni ya manzo Allah ta sama shiryar da ni yi mun wa'azi sanar da ni da gaskiya abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai ƙarar da ni ina so ka yi mun wa'azi to shi kuma a lokacin manzon Allah ta sama a gurin shi da akwai wani mutum daga cikin manyan kafirai na Qurayshawa ruwaya ta zo muta'addida a cewa da a cewa da ne almihim dai ruwaya ta zo da alabi sai dai a ruwaya ingantacciya ne ba babu inda aka faɗi sunan shi aisha ta ce ɗaya daga cikin manyan kafirai na ƙurayshawa wanda in ya musulunta ana tunanin adadi da yawa za su musulunta a bayan shi to ya manzo Allah ta sanar ke ganin cewa tun da kai wanda Abdullahi bin Umar mutum musulmi ne kuma ya musulunta sai yake ganin a bari ya ba da muhimmanci ga wannan kafin don ya faɗakar da shi don ya jawo shi zuwa ga musulunci to shi kuma Abdullahi bin Umar mutum makaho ne bai gaba halin da manzan Allah yake ci don ka a ce kenan ya sa fara da ko bai gaba halin da manzan Allah yake ci to yana cewa manzan Allah sanar da shi kuma manzan Allah sai abin har ya kai zuwa ga yayi tasiri ga manzan Allah sama manzan Allah ya murtuke fuskar shi fuskar shi ta canza dalilin bai ji daɗin abin da yake mushi ne yawan tambaya da yake mushi manzan Allah koyar da mu tare da ni addini shi kuma tsananin sanya sani wani abu a gurin manzo Allah Aisha radiyallahu anha take cewa sai yake bujurtuwa manzo Allah sama manzo Allah shi kuma ne yake hujuya hutta shi zuwa ga wannan mutumin da yake so ya mutuntar da shi har yake cewa a ran shi to ko dai nayi ne shi Abdullahi ibn Umar to har yake cewa ko dai yi da wannan tambayar da yake sai manzo Allah yake cewa sha'a to wannan kokarin bujurtowar da yake yi ya tambayi manzo Allah shi Abdullahi ibn Maktum shi kuma manzo Allah da kokarin ya bar shi daga baya ya tambaya amma yanzu ya lura da wannan sai daga cikin manyan kafiran da ya zo ana buƙatar musulunta ya lura da shi wannan kokarin da yake yi shi Abdullahi ibn Maktum da kuma manzo Allah ta wajen ya ga a bari daga baya kai Aisha da tunda kai musulmi to wannan ne ayoyin guda goma wanda ba da ya karanto mana yanzu suke magana a kan za mu ga ƙarin bayani al'allama ibn kafir kafirun alli wal baraka yake cewa qala ghayru wahidun min as-salaf wal khalaf annaha nazalat fi ibn ummi maktum wal mashhur أن اسمه عبد الله بن أم مكتوم العلامة ابن كثير كتوى ديوا لقد كم malamai. na salafi na da da na yanzu mutaakhirai na da da wanda suka jinkirta da lokacin da sahabban manzon sama da tabi'ai da makamanta haka da kuma wanda suka zo a baya baya duka sun ce kan cewa wannan ayoyin sun sako ne akan sha'ani na kissa ta Abdullahi ibn Umar Maktum yace kuma mash abin da ya shahara sunan sunan shi Abdullahi ibn Umar Maktum an rawaito sunan shi amur da makamanta haka amma abin da ya shahara ya yi inganci shi ne sunan shi abdullahi ibn ummu maktum shi wannan abdullahi ibn ummu maktum za mu ga wasu darajoji na shi insha Allah bayan mun karanto wannan daga cikin dai daraja ta shi ayoyin nan sun sako a dalilin shi na sai Allah maɗaukin sarki yake cewa abasa wa tawalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abasa ya juya huskashi ko kuma ya canza huskashi ko ya murgutse huskashi al'ubus shi ne canzawa huska dalilin rashin jin daɗi na wani abu da yawa wadda shi ne al'ubus wadda ka canza huska a dalilin wani abu da yawa na rashin jin daɗi to manzon Allah ya canza huskashi a dalilin abdullahi ibn umar maktum da yake kokarin sai ya tambaye shi kuma wanda Allah yana kokarin ya ga ya mutuntar da wannan mutumin da yazo yana yana tattaunawa da shi wata walla ya juya ya juya fuskar shi gabarin wannan makamin da yazo yana tambaye shi an ja'ahu al'ama saboda me yasa ya canza fuskar shi annabi rahma saboda me yasa ya juya fuskar shi annabi rahma saboda makaho ne ya zo yana tambayar shi bai da daraja bai da matsayi sai manzo Allah yake kokari da ishtihadin shi yake kokari ya ga wannan ne kafirin babba daga cikin shugabanni na kafirai in ya mutunta da akwai alkhairi bayan shi za a za a mutunta da yawa tare da cewa manuwan manzo Allah kyakkyawa ce shi ma kuma Abdullahi ibn Umar so man shi kyakkyawa ce amma kuma nan dan za a gwada ma darajar mumuni wanda ya kai makura a imani ba kaɗan mace shi ne abdullahi ibn maftu to ne nan allah yake wa manzon allah raronka yake mishi itali yake mishi yake mishi da yake rasula magana akan me yasa kai haka shi ne raronka magana akan me yasa kai haka to malamai ke cewa wannan raroka da Allah ya cewa manzo Allah raroka ce latifa itabun latif to raroka ce ake wa manzo Allah sama mai tausasawa a hankali ake yi shi yasa aka zo da dalili na gaiba habasa wani kamar wani ne daban ba manzo Allah habasa ya canza fuskar shi domin makaman wannan wata wannan ya juya ya bar shi an ja abu ahab dan makaho ya zo mishi ya tambaye shi akan addini ne ake gwada kawo wani ne daban ma ya ne ba annabi rahma bane ba shine nan za mu ga duk guraren da in manzo Allah ya yi wani abin da da akwai kuskure a cikin shi ko ya sabawa yadda Allah ya gindaya kafin an za a mishi raroka ana mishi raroka ne a tafsasa harshe saboda darajar manzon Allah to kai ma mummuni ka koyi wannan ɗabi'a kada ka yarda ka dinga kiran manzon Allah sama haka ne kawai in Allah zai zama joma ba shi Allah yake cewa afa Allahu an kalima abin da ya bawa wasu izini akan kasu je ya ya Allah yake me yasa ka musu izini me yasa ka ba su izini amma afa Allahu an ka Allah ya yi ba sima abin da me yasa ka ba su izini to kaga haka ne ake yin usulubi wajen yi ma manzo Allah gargadi da naroka akan in yayi wani abu da tausasawa da girmamawa in Allah zai kushi haka ina da kai Allah da yake ubangiji shi ne shi ya rufe shi ya rufe shi ba shi jintar da ya ba shi da ya sa shi ya kaga ya kamata mutum ya kyautata ladabi ga annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah mai sarki ce abasa manzalar kuma ya canza fuska wata walla ya juya ya bar abdullahi ibn al maktub saboda me yasa ya juya ya bujirce ya karbi wancan shine an ja'ahu al-a'ma saboda wannan wanda yazo yana tambayar shine makahu ne abdullahi ibn al maktub sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma yudrika ya kai annabi Muhammad kaga nan bancin wa'ancan sama da suna ɗan nauyi ya aka yi da dalili na gaiba to kuma yanzu da wannan a yi magana a kan a nuna mishi fa'idar ba wa wannan makamun mahimmanci ai nan ba ranar ka bane ba dan a nuna za a yi magana a kan fa'ida sai dalili ya dawo zuwa ga tsari magana da manzon Allah kai tsaye amma da ke wa'ancan ra'ayoyin guda biyu da akwai ɗan tsauri wajen raruka sai aka yi su da zamiri na gaiba wadah sai Allah maɗaukin sun ce wa ma yudri ka la'allahu yazzakka me ya sanar da kai ko me yake nuna maka cewa wannan makamu in ya ji wa'azin naka ba zai tsarkaka ba kamar istifhari ne ana nihin da shi a takrir tabbas wannan makamun da kake gani faɗakar wannan naka in kai mishi zai tsarkake mishi zuciya zai tsarkake mishi ayyukan shi shine Allah wa ku sarki ce wa ma yudrika wa ma a'lamaka ko kuma wa ma yu'limuka wa yukhbiruka me yake sanar da kai me yake baka labari akan cewa wannan makaho idan ya zo a zanka ta yiwu zai iya amfanuwa da shi ya tsananta zuciya shi da Allah ya zakka asalin shi ya tazakka sai aka hadafe ta'un kuma kenan me ya sanar da kai akan cewa wannan makafin idan ya ji wa'azinka zai tsarkake zuciya shi kamar nan istifhari da malamai suke cewa aka yi ana nufin da shi takari tabbatarwa tabbas wannan makamin idan ya ji gargaɗinka ya ji wa'azinka ka sanar da shi zai samu tsarkin zuciya a yazzakka ko ya tazakka shine zai tsarkaku kenan mina tazkiya ne a tazkiya bizzal shi ne tsarkakewa tsarkakewa zuciyar tsarkakewa aiki wanda kad aflaha man tazakka man riga mun dan taho wanda da zakarat rabbihi fa salla kuma hallo a cikin suratul shams ha karanto mana ta cikin suratul shams suratul shams karanto sai muhammad ya gura ba بسم الله الرحمن الرحيم
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من na'am زكاها ga ta nan ta zo ko kad aflaha man zakkaha hakika ya rabauta wanda ya tsarkace rai wa da kenan wa ma yudrika me ya sanar da kai wannan makahon la'allahu tayyu idan ya ji karatunka ya zakka zai tsarkace ran shi zai tsarkace ɗabi'un shi kyakkyawa kamar nan istifhami ne al-maqsud minhu at-takrim tabbatar da abin da ya dauka tabbas wannan makawan da kake kallo idan ka mishi wa'azi ka bashi amsa zai tsarkaku zai wa'azantu har zuciyar shi subhanallah la ilaha illa Allah وما يدريك لعله يزكى me ya sanar da kai wannan makamin in ya ji wa'azinka ba zai tsarkaka ba ko kuma me ya sanar da kai wannan makamin idan ya ji wa'azinka zai tsarkaka hali tabbas idan ya ji wa'azinka ka ba shi amsa zai tsarkaka ayyukan shi ta gyaru sannan kuma zuciyar shi ta gyaru kenan tabbas ne ake badawa cewa wannan makamin tsarkakakken bawa ne kuma yana amsowa ne sai Allah maɗauki sarki ce auyen zakkan ba tan fa'am zikira ko kuma ya ji wa'azinka ya wa'azu da wa'azinka wa'azin naka ya amfane shi kusan dai in ka lura kawai ma'ana ɗaya ce aka bayyana Allah ce auyen zakkan ko kuma ya wa'azu ba tan fa'am zikira wannan wa'azin ya amfane da shi nan kamar shi ne wannan makamun idan ya ji wa'azinka zai wa'azantu zai amshi wa'azinka kuma wa'azin naka zai amfani shi haka ne Allah maɗaukin sarki yake tabbatar mishi shi ne Allah maɗaukin sarki ce ƙauyen zakar asalin shi ƙauyen ta zakar sai aka goge samun saboda jerin karatu أو يذكر أخرج إلى أو يتذكر فتنفعه الذكرى شيني لو أردت وأبني مش أوفر كذا كذا تنبت في الله بارا وأن مكانه إما ذا الله باش أمسى يمش وارد يمش للبكي نفرقه زي تركك دليل وأن وارد نبيو زي وأردت كما وأردنا زي مش أوفر كان وأن يمشي درجة غباوة أتي وأن عمل يا سبقو غباوة to yanzu sai Allah ya dawo ɓangaren shi wanda ake nufata da wa'azi shi wancan babban kafirin wanda ya shafi wancan babban kafirin wanda ya shafi ƙuraishawa wanda ake so a fuskanta da wa'azi wanda manzo Allah sama yake nufata da faɗakarwa shi ne Allah maɗauki sarki ce amma man istaghna amma dai bari amma wanda ya wadatu da yin imani yana ganin shi bai bukatar imani yana bijirce maka kai kana kokarin kawa'antar da shi amma yana bijirce maka yana ɗauke kanshi don saboda yana ga yana da kuɗi yana da zuciya kai kuma shi kai so kawa'antar baka san ba wannan ya yi shi alkhairi wadah shi ne Allah maɗauke sarki ce amma mai tsarna amma wanda ya wadatu da yin imani da Allah ya bujirce cewa Allah saboda yana ganin yana dukiya yana da kuɗi fa anta lahu tasadda kai kuma annabar rahma shi kai so ka baiwa hankalinka shi kai so ka maida hankali a wajen wa'azantar da shi shi kuma yana ganin ya wadatu a nan gurin malaman ke cewa za mu gane cewa wanda ya fi buƙatar wa'azi shi ake wa mai bukatar wa'azi shi ake wa ba wanda bai ya bukata wanda bai ya bukata idan kana mishi wa'azi asara ne wanda yake buƙatar ka mishi shi ake wa wadah shi ne na Allah madaukakin sarki ce wanda ya wadatu yana ganin baya buƙatar wa'azi yana bushe cewa shi kai ganin ka yi wa tare da cewa shi wannan bawan zai amfana da wa'azinka shi Abdullahi ibn Mas'ud shi ne Allah madaukakin sarki ce fa anta lahu tafadda shi wannan wanda ya wadatu kenan kafirin nan da manzala yake nufatar shi da wa'azi fa anta lahu tasadda shi kan so ka ka bujurto ma da wa'azi a asalin tasadda shi ne ta tafadda fa anta lahu tasadda ai fa anta ta'rudu lahu wa tusqi li kalami wa tahtamu bi tablighi da'watika shi kai so ka isar ma da wa'azi shi kai so ka bujurto da wa'azinka alhali ya nuna ya wadata shi kuma wannan mabukaci ne kiran kaga a ilimi mai bukatar ilimi shi ake ba ilimi mai bukatar wa'azi shi ake wa wa'azi haka malamin suke ce wa ma alaika Allah ya zakka shi wannan wanda ya nuna ya wadatu ba wajibi bane ba akan ka sai ka tsarkake shi wa ma alaika bayya zama wajibi a kanka ay laysa wajiban alayka bayya zama wajibi alayka Allah ya zakka in bai tsarkaka ba tsarkin shi ba wajibi ne a kanka wa'azantar da shi ba wajibi ne a kanka wanne ne wajibi a kanka wanda yake buƙatar wa wanda yake buƙatar faɗakarwa wadah shi ne Allah maɗauki sarki ce wa ma alayka bakka da wani laifi ko wani zunubi Allah ya zakka in bai amshi wa'azi ba kaga nan gurin shi ne manzon Allah ya mai da muhimmanci akan shi wannan da yake wasu na mushrikin nan saboda wasu fa'idodi guda kamar uku na farko wannan mushrikin ba musulmi bane ba ana bukatar musulunta shi na biyu babba ne mai daraja ne a cikin mutanen shi in yi musulunta da yawa za su musulunta na uku kuma hannun da yake wasu na amfanin da za a samu da musulunci shi to yi manzo Allah ya ce bujirto mishi musulunci to shi ne malamai suke cewa a nan gurin mun lura shi kuma inda ya gwada yana bukata da yana da mahimmanci amma ya gwada bayya bukata duk maganar da aka mishi bayya amsa shi yasa malamai suke cewa nan zamu koyi wani ladabi wa'azi duk lokacin da kana kana yin wa'azi kana karantarwa kana koyarwa ba a bukata yi kokari kame samu wani guri rike wannan ayar tana nuna mana haka shine wanda ke cewa nan kenan ana gwadawa malami mai da'awa mai koyarwa ya zaɓi inda aka yi buƙatar da'awar shi da koyarwar shi shine al'allama al'alusi yake cewa wa fihi mazidu tanfirin lahu sallallahu alaihi wasallam musahabati game da a wannan ayoyin da akwai me yake suna hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi akan ya dinga abartaka da mushrikai saboda ba su da amfani a bartaka da abin da za a yi musu saboda wa'azi a zauna da su a tattauna da su saboda wa'azi ko to ba su amfani da wa'azi domin su suna i'rabi akan wa'azi suna bijircewa wa'azi suna gwada sun wadatu shine malam wannan da yake wa suna al'alusi yake cewa fa innal iqbala 'ala al-mudbiri mukhillun bil muru'a ka dinga bijirtowa wanda ya ya yi banza da kai a bangaren da a bayya san wa'azinka ka dinga bijirto mishi wa'azi yana rage maka daraja daraja mutumin wanda yake bukatar wa'azi shi ake wawa wanda yau inda da'awa za ta ɗauki wannan sanar mai bukata ake wa wa'azi wallahi da abu za a gani dama ya aji ana yin wa'azi wanda baya bukata wanda baya ji wanda wa'azin ma yake yi wanda kalle-kallen shi yake yi da makamanta haka Allah ke yi shi ne malamai suke cewa kenan a nan gudun zamu gane kuma hannu al'allama ibn kasir daidai wannan ayar da yake cewa a nan gudun zamu gane cewa dole ne malami yana ɗaukar wata siffa ta alƙali da mai kuɗi da mara kuɗi ɗaya ne a gurin shi a gurin wa'azi da mai babba da yaro ɗaya ne a gurin shi da mai daraja da karamci ɗaya ne a gurin shi da bawa da wanda ba bawa ba da mai kuɗi da mara kuɗi babba a hali duka ɗaya zai ɗauke su shi yasa al'alama ibn kasir ya nuna cewa mafi fadala ga wata majalisi na karatu shine wanda zai haɗa dukkanin asnafi na mutane za a ga ilimi ma a cikin ainihin amfanuwa da shi waga da mai kuɗi da mara kuɗi da yaro da babba mata maza kowa da kowa ne ga isan kowanne an ba shi haƙƙin shi ya ji ya amfana Allah ya taimaka kinan wannan shine fitna ta Abdullahi ibn Umar Mas'ud sai Allah ya dawo Abdullahi ibn Umar Maktub sai Allah ya dawo magana ne akan kaga nan an fara yin magana na farko akan manzon Allah sai aka dawo magana akan amfanin shi abdullahi ibn umar maktub da yanda zai amfana da wa'azi sai aka yi magana akan wannan kafirin mushrikin nan da ake bujurto mushi wa'azi yana bujirewa sai yanzu za a dawo a yi magana akan amfanin ne wa'azin abdullahi ibn umar maktub da kuma alaƙa shi da wannan zikir da Allah maɗauki sarki ce wa amma man ja'aka yas'a amma wanda ya zo gurinka yana gudu yana gaugawa akan ya samu ilimi don ya samu tsoron Allah wa amma man ja aka amma wanda ya zo maka ya yana tafiya da gaugawa don ya zo ya ɗauki ilimi a gurinka ya amfana da ilimin da zaka gaya mishi wa huwa yakhsha kuma yana tsoron Allah tsoron Allah ya tashi gurinka kuma abin da ya tambaye ka don ya ƙara samun tsoron Allah wa huwa yakhsha ay wa huwa yakhsha Allah wa yattaqi wa yattaqi maharimahu ina tsoron Allah kuma ina tsoron wadawa kan abin da Allah ya haramta mishi shi yasa da yazo gurin ka tambayar da yawa tambaya ta yaya me zai kara musu tsoron Allah ne ba fa anta alim talaha alhadi shi ne kuma shi kake rabkanuwa akan shi kake kana barin shi yana bukatar wani amma kuma kana barin shi fa anta anhu talaha ai anta anhu tatashaghalu shi ne kake shagaltuwa da barin yin wa'azi kake lura da wancan wanda shi ya wadatu da wa'azinka wa'azinka ba zai kara mashi komai ba saboda ya doge akan kafarci shi yana ganin shi ne kuɗi ne mai daraja ne wanda suke zaune a gurinka daga bayi sai makami sai makamantan haka zaɓe shi ne Allah maɗaukin sarki ce fa an ta'alhu talaha shi ne kake wannan wanda ya zo maka yana tsoron Allah yana son ya amfana da wa'azinka shi kake shikantuwa da barin yi mishi wa'azi kalla sai Allah maɗaukin sarki ce a abu makaranta ta bako to wannan a takaice yan uwa ita ce kissa ta Abdullahi ibn Ummu Maktub to kuma wannan kalla innaha tazkira shi ma wani mawdu'i ne daban za a bude dole kuma yana da alaka da wannan kissa Abdullahi ibn Ummu Maktum malamai suke cewa tun daga wannan ayoyin da aka sako manzo Allah ta sama ya kasance yana darajta shi yana mutunta shi duk in ya zo guri sai ya dinga cewa marhaban biman atabani rabbi fi madalla da wanda ubangiji na ya marraron ta da dole shi suka ce kuma wando ya kasance duk lokacin da ya zo guri manzo Allah yana daukar rida din shi mayayin shi ya shimmuda shi ya ce zauna wannan Abdullahi ibn Umar Tumar manzo Allah yana rike shi da daraja da mutunci sannan kuma manzo Allah ya taba bashi khalifanci a Madina da zai tayi wani yaki sai ya tsora shi ya zanto khalifa kuma limami yana daga cikin wanda suka yi limanci a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin rahma da ran manzon Allah Abdullahi ibn Ummi Maktum wani lokaci manzon Allah zai tayi gurin yaki ya tsora shi ya zanto limami ka gama kawo shi wanda yake nuna cewa ya halitta makawo ya yi limanci kuma a yayin haka da akwai waɗanda suna gani sun za a iya sa su wanda Allah ya tsora shi ya zanto khalifar shi a Madina kuma hannu mai limanci sannan kuma hannu wannan Abdullahi ibn Umar Maktum ɗaya daga cikin ladanin annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi wanda yake muttafaqun alaihi hadisi da Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fakulu washrabu hatta tasma'u adhan ibn Ummi Maktum manzana kuma ke cewa inna bilal lalle bilal yu'azzinu bilal yana yin kiran sallah da dare to dan haka kiran sallah asuba kenan ai bi ake yi ko da akwai na fari da akwai na biyu kenan nan wani ana yin shi ne kafin ketowa alfijir yana yin shi da daddare ke bilal sai maza Allah ya ce kiran sallar bilal kai ya hana ku cin abinci kai ya hana ku shan abin sha fa ku ruwa shi rabu ku ci abincin ku ku sha abin sha wani kira ne zai hana ku shine maza Allah ya ce hatta tasma'u azanan ibn ummi maktum har sai kun ji kiran sallah na Abdullahi ibn ummi maktum in kun ji kiran sallah na Abdullahi ibn ummi maktum kinan yana yin shi ne a lokacin da alfijir ke so shine kiran sallah na biyu malamai suke cewa Abdullahi ibn maktum mara mai ko sa makamu sai an gaya mishi alfijir ya ke to sai ya tashi ya bada sallah kidan illa dani in muna da dani makamu dole ya zanto da akwai misali in shi wanda zai zama gaya mishi lokaci ko makamanta ko kuma alhamdulillah ci gaban da aka samu na mantar ne mai magana wanda aka ringa mishi magana nan da mishi lokaci kaza ya shigo lokaci kaza ya shigo idan makamu yana iya yin ladanci wani kuma yana iya yin limanci a bisa kan wanda zai bari ya tabbata ma matan madina wani lokaci sai ya tashi bai kiran sallah sai su ka sai su ce abdullahi mastum da Allah da ka ta da abinci a hannu da ina cewa hakan gama ci ku kwana yake kiran sallah wala almuhim abdullahi ibn umar mastum ya daraja dalilin shi sura guda wasu malamai suka ce sura ce ka so kan ta sabko kenan an ƙara maimaita ayoyin da aka sauko ma a makka wasu kuma ne suka ce la'ar innan ayoyin guda goma su ne suka sauko kaga da yin sura kuma ya yi limanci a masallacin manzan Allah manzan Allah ya tura shi khalifa lokacin da yake yaƙi sannan kuma hannu ɗaya ne daga cikin ladanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuma Allah ya tabbatar da cewa wa'azi yana amfanin shi sannan kuma hannu yana tsarkakuwa da wa'azi Allah ya haɗu siffofin shi na ƙware a nan gudu. Abdullahi ibn Ummi Maktu radiyallahu anhu wa arda. Wannan kenan shi ne sababin sabkar wannan aya. Sheikh Nasir Sheikh Al-Allama Nasir Sa'adi yake cewa a ƙarƙashin wannan kisa za mu ga mahimmancin wata ƙa'ida da malamai ke cewa la yutraku amrun ma'lumun li'amrin mawhumi abu wanda yake sananne ne ana tabbace shi ba a bar shi saboda wani abun da ana tunanin samun shi ana wahamin ya samu ko ba ya samu kaga nan abdullahi ibn um maktum imanin shi amfanin shi da wa'azi tabbas ne yaqini shi kuma wancan kafirin imanin shi amfanin shi da wa'azi mawhum ne wahayi ba da tabbas sai aka ce a dawo guri mai tabbas duk wani abu da za ka yi ka tsaya ka ga wanne ne ki da tabbas ya kini wanne ne wanda wahami ne da ko shashakka ne ka rike mai tabbas wanda wannan ka'ida tsaye ce daga cikin ka'idodin da suke karkashin al-yaqin la yazulu bi shakk tun wannan da akwai wata siyasa ta wannan ka'idar malam dai ibn sa'ad ya zo da ita shine la yutraku maslahatu mutahaqqaqa li maslahati mutawahhima abu in maslaha ne da akwai alkhairi a cikin shi da yaqini da akwai alkhairi da akwai maslaha a cikin shi ba a barin ne yaqini na alkhairi da maslaha a cikin shi dalilin wata maslaha wada babu yaqini babu tabbas wadah ya wannan wani shi ma salo ne na sanin hukunce hukunce da sanin salo na da'awa allinjin wannan shi ne abin da ya shahi wannan kisa ta Abdullahi ibn Umm Maktum a cikin Allah madaukakin sarki ya bayyana mishi cewa wannan bawa shi yayi alkhairi a mai da hankali wajen wa'azantar da shi da faɗakar da shi malamai suke cewa tun daga wannan lokacin majalisin manzon Allah majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayya bambancewa manzon Allah tsakanin mai kuɗi da mara kuɗi ahlus suffa wa'inda su ne mafi talauci daga cikin sahabban manzala za a gan su a sauran gaba gaba in manzala yana ba da wani shi yasa ma na ke ta in ka zo mutum sun manzala in ka ga matalauta sai ka zata su ne shugabanni su ne masu kuɗi bayya bambantawa tsakanin karami da babba wajen wa'azi da faɗakarwa mai daraja da marar daraja tun daga wannan lokacin ya kasance manzala yana farwa bi'ahu annan muhimmanci wajen wa'azi da faɗakarwa Allah taimaka Allah sa alkhairi wannan shine gida sai Allah madaukin sarki yake magana akan cewa wannan alqur'ani wa'azi wanda shi ne malam wanda zai karanto mana wanda kisa tana da alaka da wannan kuma mai tana da ma'anar da ita ma mustaqilla insha Allah fadda
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم نعم عفوا قتل الإنسان ما أكثر wannan ma'ana ce mai zaman kanta insha Allah na'am Allah madaukakin sarki yace kalla innaha tazkira tabbas haƙiƙanin al'amari innaha wannan alƙur'ani ko wannan sura ko wannan ƙissa innaha tazkira wa'azi malamai suke cewa innaha tazkira innaha ko zamirin ya koma zuwa ga wannan sura wa'azi ce ko kuma zamirin ya koma zuwa ga wannan ƙissan na Abdullahi ibn Umm Maktum wa'azi ce ko kuma bayani ya koma zuwa ga alƙur'ani sai malamai suka ce bayani ya koma zuwa ga alkur'ani shi ya yi a amu wa ashmal shi ya yi ɗaukar ma'ana da yawa saboda surar da tsistin duka suna cikin alkur'ani wada shi ne allah maɗaukakin sarki ce kalla haƙiƙanin lamari tabbas in na hatar kira wannan wa'azi ne na kowa da kowa za a yi kowa yana da haƙƙi a yi mishi wa'azi a yi ta mishi da wa'azi a yi ta mishi da faɗakarwa manzo allah sallallahu alaihi kasance yana cewa yana cewa ana qasimun wallahu mu'ti ni mai rabawa ne hadisin ya zo akan raba ganima amma kuma malamai suke cewa yana ɗaukar har ɓangaren da'awa da isar da ilimi Allah manzala rabawa yake ya ilimi yake na alkur'ani na hadisi ilimin muka wanda za su kai kai zuwa ga Allah maɗaukin sarki rabawa yake amma tawfiki na fahimtar da'awa na riko da musulunci Allah huwal nur Allah shi yake bada gamsa kuma wanda Allah ya isar da wa'azi Allah maɗauki sarki ce in kalla inna ha tazkira haqqan tabbas wannan ma wa'azi ne gargaɗi ne faɗakarwa ce da ko in muka rabbata shi da kissanar ta Abdullahi ibn Ummu Maktub sai a cewa ma ya kasance ya kai Annabi Muhammad wannan wa'azi ne faɗakarwa ce kaga ƙara fifita mai kuɗi akan mara kuɗi kada ka ƙara fifita wani mai daraja a kan wani makamu wanda ya bai da daraja wata in kuma muka maida shi zama ne mai zaman kanshi shine inna ha tazkira wannan surar faɗakarwa ce ko kuma wannan alƙur'anin wa'azi wannan alƙur'anin inna ha ay ayatu hadha alqur'an ayoyin wannan alqur'anin tazkiratun wa'azi ne faɗakarwa ce a tabbira shi ne a danga wa'azantar da ka ana faɗakar da kai abinda zai amfane ka har ka dawo a hala ta zakirar ka dawo a hala ta amfani da hankalinka faman sha a zakara wanda ya so ya amshi wa'azi to ya amshi wa'azi faman sha'a zakara faman sha'a itta'aza bil qur'an wanda ya so ya wa'azu to yi wa'azu da alkur'ani kamar ayar da mun yi ishara a kanta jiya cikin surat kahf wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a wa qul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya ce ka ce da su gaskiya ce wannan da gurin ubangiji ko wannan alkur'ani wa'azi faɗakarwa ce gaskiya ce alkur'an wanda ya ga dama ya yi imani da shi wanda ya ga dama ya yin imani ne mumuni dai makomashi aljanna ce kafiri kuma wuta shi ne ka zaɓawa kanka ba wuta Allah ce la ikraha fi din hayya faddal qad tabayyana lakum la ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي Allah ya ce la ikraha fi din babu ci da sa wajen ikar kafi na musulunci domin an riga an bayyana shirya daga bata alkur'ani ya yi bayanin wannan da haka eh, kada mutum ya yi tunanin wai tilasta mashi ake yi na amshi addini la an maka faɗakarwa an maka wa'azi sai ka zaɓi an hanyar da ta yi ma tabbas in ka zaɓi shirya to ka tsira in ka zaɓi mata to kai kuma mu kuma ka wuce mun gani kuma a cikin suratul buruj in huwa illa zikrun lil alamin na fadal to ma إن هو إلا ذكر للعالمين liman sha'a liman sha'a minkum jiya wa لمن شاء منكم أن يتقي wannan alqur'ani Allah ya ce in huwa illa zikrun lil alamin wa'azi ne ga dukkanin talibai liman sha'a minkum wanda ya so daga cikin ku an yastaqima ya tsaya ya tabbata akan alqur'ani ne ya an wanda shi ya ya tabbata la ikraha fi din babu shi yasa a cikin addini jiya mun ga tafsirin wannan aya kuma tana da alaka da wannan aya kuma ga ayoyi wajen guda biyu tana da alaka da wannan ayoyi haka alkur'ani yake junan shi juna yana karawa juna bayani shi yasa wani lokaci a ma'anar da bata huto ba in ajiya sai ga anan gaba ta huto ma'anar bata huto ba a yau ne kaga gobe ta huto haka alkur'ani yake Allah ya baka Allah ya rafa Allah maɗauki sarki ya ce, Kalla innaha tazkira wannan fa ayoyi na wannan littafin wa'azi ne, faman sha'a zakara wanda ya so ya wa'aztu da wa'azi to ma dalla da shi ya yi riko ya wa'aztu da wannan wa'azi sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana su ayoyin alkur'ani wannan a ina suke sai Allah ce fi suhufin suna wasu takardu mukarrama masu daraja alkur'ani sai yana cikin wasu takardu ne wannan malamai suka ce ana ba da labarin a sama ina yake fi suhufin yana cikin wasu takardu mukarrama masu daraja suhuf zai iya kasance a takarda irin wannan takardar da muka sani ko ta fata ce ko makamanta haka almihim wani abu fane-fane da ake yin rubutu a sama suna cikin su masu daraja wasu malamai suka ce wannan ana ba da labari abin alkur'ani ina yake a sama yana cikin nau'in mahfuz a cikin nau'in mahmud da aka ciro shi aka kashi baitul izza yana cikin wasu takardu masu daraja suwa suke gane shi suwa suke lura da shi za a bayyana su shine mala'iku wadah wasu kuma nan suke la alqur'ani yana cikin takardu masu daraja a nan duniya mutane ana rubuta shi ne a takardu masu daraja kuma ana daraja shi wadah almihim dai magana waccan ta yi karfin da mai shi ne ana yau da shi a sama yana cikin takardu masu daraja fi suhufin mukarrama yana cikin takardu masu daraja wadah marfu'atun wannan takardun masu daraja ne masu girma ne kaga nan an sa mukarrama suna da karamci Allah ya darajta su ko kuma marfu'atun matsayin wa'annan takardun a sama suke daraja gare su suna cikin ulum wajen daraja girman daraja gare su mutahara tsarkakku ne waɗannan takardu wada kina alqur'ani an sirma dashi da tsarkakewa wada in mun gama karanto wannan ayoyin za mu dawo kan kalma ta mutahara mu ga wasu hukunce hukunce da suka shahi haka amma kayan haka nan kaga Allah ya ce fi suhufin mukarrama marfu'atu mutahhara Allah madauki sarki a cikin suratul waqi'a sai ya ce innahu laqur'anun karim إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين Allah madaukakin sarki ya bayyana a wannan sura ta waqi'a innahu laqur'anun karim wannan wa alqur'ani mai mai daraja fi kitabin maknun yana cikin nau'in mahfuz wanda yake a koyi ana gane shi al maknun ay al masul wal mahfuz shine nau'in mahfuz la yamassuhu illa al mutahharun babu mai taba wannan littafin sai tsarkakakke su ne mala'iku ke don ana magana mala'iku ba shaidanu wanda suke masu dauda kaga la ya masuhu babu mai taɓa wannan alƙur'ani illa mutahharu da sai tsarkakakku su ne mala'iku in mun da wannan sura ma'anar za ta ƙara hutowa wasu mala'iku ne ake nufi ya Allah ya ce tanzilu min rabbil alamin nan ya Allah madaukakin sarki ce fi suhufin mukarrama yana cikin takardu masu daraja masu karamci marfu'a kuma masu dagawar daraja da matsayi a gurin Allah madaukakin sarki mutahhara kuma a tsarkake suke shi dalu ba su sauta taba mala'iku kace suke tabawa masu tsarki wa musulmin duka ana magana a sama amma za mu ga wasu malamai ko mabiyan bayan sun ɗauki wannan ayoyin sun ɗora a kan hukunci shi a nan ƙasa doron duniya shine babu wanda zai taɓa alƙur'ani sai mai tsarki ya kana da alwala ba baka da tsarki ba janaba ba rashin kan wata da mu makarantar mabambantan mabiyan insha Allah za mu gani jin ya Allah ya ce bi aidi safara wannan takardun suna hannun mala'ika mala'iku wa'inda mala'ikun safara ambasado ne ‘yan aikin Allah maɗaukin sarki ne zuwa ga halittar shi safara su ne a sufara masu kawo saƙo na Allah maɗaukin sarki zuwa ga halittar shi suwa ne ne wannan mala'iku wasu gungu ne na mala'iku wanda Allah ya keɓance su ne don su dinga ɗaukan wahayi da saƙon Allah ɗauke sarki zuwa ga halittun shi zuwa ga manzanni zuwa ga annabawa shugabansu shi ne mala'ika jibrilu waza wasu malamai suka ce la safara an ciro shi ne daga astafaru kenan jam'i ne na astafir kamar ka ce alkatib kataba واضح الكاتب جمع شي كتبه تو شي ما wannan السافر جمع شي سفر واضح الميم سافر kenan mai mai bulagu wanda yake daukar sako ya kai nan gurin zuwa nan gurin to almihim wa'annan mala'ikun wanda suke gadin alqur'ani sawara a sama ta duniya ne baitul izza ko a lawhul mahfuz ne su ne mala'iku ne wa'anda suke as-safara masu ɗaukar sako su ka daga gurin Allah su kawo wa annabawa shugabansu shi ne mala'ika jibrilu alaihi salam sai allah maɗaukin sarki ce kiramun masu karamci ne masu danda a gurin allah maɗaukin sarki barara masu ayyuka ne na gari na ƙwarai masu tsoron allah barara jam'i ne na bara kuɓutattun bayu bayu ne na gari na ƙwarai bal ma allah ya siffanta su a wani guri akan cewa ba su saba mishi ko ɗaya la ya suna Allah ma amarun ba ya faru na?
La ya suna Allah ma amarahum wa ya faru na ma yumaru.
Allah maɗaukin sarki ce waɗannan mala'ikun la ya suna Allah ba su saba ma Allah maɗaukin sarki abin da ya umarce su bal suna aikata duk abin da Allah ya umarce su komai Allah ya ce su yi ke shi yasa mala'ika yanayin halittar mala'ika bai san ya saba wa Allah shi yasa malamai suke cewa yanayin halittun bayi an kasa shi ne kamar gida uku da akwai bawan da aka halicce shi bayan da aka Allah ya halicce su sai ya sanya musu hankali kaɗai ba mu sha'awa mala'iku hankali kaɗai bai musu ba sha'awa shi yasa ba sa saba wa Allah daman sha'awa ita suke janka zuwa ga saɓon Allah ko to hankali kaɗai gare su ba sha wannan sunfi na farko sunfi na biyu su ne dabbobi su dabbobi allah ya halice su ba hankali ya sha'awa zanna sai da suke ta hari da gaske da dama daga ɗan aku ya je wa ma'ayin shi ya je wa ƙanwar shi ya je wa wani saboda sha'awa ce kaɗai gare su ba ba hankali sunfi na biyu aljannu da mutane Allah ya halicce su ya sanya musu hankali da sha'awa hankalin Allah su in sun yi amfani da shi zai jawo su zuwa ga ayyuka na kwarai in suka bar amfani da hankalin nan suka bi sha'awa zai za su je su yi ta ayyuka mummuna shi yasa ibnu al-qayyim da ya wato wannan nau'ika na halitta mutane sai ya ce idan mutum ya gallaba hankalin shi da amfani da kwakwalwar shi wajen aikata abu zai dinga kamewa har ya kusa ya kusa iltihafi da mala'iku don tsabar kamewa da rike wa mutuncin kashi da rashin sabawa Allah idan mutum ya bar hankalin shi ya rinjayar da san zuciyar shi sha'awa to zai zamto yana yana har ya zamto kamar dabbobi saboda ya bar amfani da hankalin shi to dan adam da aljani tsakanin nan ne ko ka rinjayar da hankalinka ka zamto kana makamantan mala'iku wajen yin aiki na kwarai ko kuma ka rinjayar da sha'awarka ka zamto kana kama da dabbobi shi yasa kafirai Allah ya ce musu in hum illa kana an'am su kamar dabbobi ne bal hum aban sun ma yi dabbobi bata sawa dabbobi su bata hankali su kuma wanda suna da hankali amma kuma suke rasa wadah Allah ya taimaka kenan wannan su ne mala'iku bi aidi safara yana da hannun mala'iku wanda suke masu wannan kai sakon Allah maɗaukin sarki zuwa ga bayan shi kiramun masu daraja ne a gurin Allah maɗaukin sarki barara kuma hannu masu tsoron Allah ne masu ayyuka ne na ƙwarai a ƙarƙashin haka hadisi ya zo daga Aisha radiyallahu anha wanda wannan hadisi hadisi ne wanda yake muttafaqun alayhi ne Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi manzo Allah kuma yake cewa a wannan hadisin na Aisha annabi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران من ذلك مكتوى الذي يقرأ القرآن والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به هذا شيء ورغين وذكر القرآن يا هي كرنت لنا القرآن لن ننزل شيئا كسموتا kuma yadda aka koyar da alƙur'ani yadda aka koyar da alƙur'ani babu shan wahala babu jikina babu maimaita kalma babu tada baki ma shi ne mahir wani wajen karanta alkur'ani sawa'an a tilawance ne a kane zai alzahar kalbin ko kuma a nazariyar ne yana kallo na yana yi ƙwararre ne wajen karantawa shi ne almahiru bil qur'an to wannan wanda yake ƙwararre wajen karanta alkur'ani matsayin shi da darajar shi ma'asafarati yana tare da mala'iku wanda suke a safara masu ɗaukar saƙon Allah maɗauki sarki su kawo shi zuwa ga halittu waɗanda muka gani a wannan sura albarara masu tsoron Allah maɗaukakin sarki alkira masu daraja yana tare da su a wannan shi ne daraja wanda ya kware wajen karatu alkurani da haka ko bawa ka yi kokari ka kware wajen karatu alkurani kakka yarda ka iya karanta komai amma ba ka iya karanta alkurani ba kanka yarda ka kware a karanta wancan abin da wancan abin da wancan abin amma qur'ani kai ba kwararre bane ba amma a da haka ba laifi bane ba in kana koyo kana bi a hankali shi ma manzo Allah ne bayyana sai ya ce wallazi yaqra'uhu wanda kuma yake karanta alqur'ani wa huwa alayhi shaqqun alhali alqur'ani yana mishi wahala a wata ruwaya ya ta ta'awili yana karantawa da kiryata da baki yana ta'awili yana tsinkawo wajen karanta alkur'ani da kima ta da mutum ya wuce manzo Allah ta ce lahu ajran yana da ladan biyu ladan yayin karatu alkur'ani da ladan wahalar da yake sha kin kowanne yana da daraja kakka yarda game da alkur'ani a same ka a san baka iya komai ba kakka yarda game da alkur'ani wuni ya zo ya wuce ba karanta ba wani bangare na alkur'ani mai girma yi kokari ta aya kanka wazifa tsari na karatun alkur'ani wanda a duk kullum zan karanta safa ɗaya ko rabin safa in himma ta ta kai himma izo ɗaya izo biyu uku hudu dole ya kasance da a wuni kai da zuwa wadi bakka da tsari na karatun alkur'ani minti biyar minti goma minti talatin min awa ɗaya ba mu alkur'ani kuma har ka dinga zuwa makaranta kana ɗaukar ƙarin karatun alƙur'ani wannan kenan shine bayanin da ya shahi daraja wanda yake karatun alƙur'ani sai kuma ma al'allama ibn kathir da ya zo ya kawo wa'annan ayoyin tun daga fi suhufin mukarrama marfu'atun mutahhara bi aiki safara kiramin barara al'allama ibn kasir yake cewa in mun lura a nan gurin duk ana siffanta alkur'ani da siffofi masu daraja kuma wanda ke ɗauki da alkur'ani na mala'ikun nan a siffanta su da siffofi masu daraja ibn kasir yake cewa wa min hahuna yanbaghi li hamil alquran wanda yake ɗauki da alkur'ani mai karatun alkur'ani kenan mahaddacin alkur'ani da wanda ya kware wajen karatun alkur'ani da wanda ya san ilin muka na alkur'ani shi ne hamilin alkur'ani ibn kasir ce yan baki an ya kuna fi af'alihi wa aqwali ya kamata ya kasance a wajen aikin da yake wa af'alihi fi af'alihi a wajen ayyukan shi wa aqwalihi da kuma maganganun shi ala sadad wa rashad da zanto yana kan turba ta kwarai kuma yana kan shi duk abin da za ka yi kakai abin da za ka mutsanta alkur'anin da yake kanka duk abin da za ka yi ka sata cewa kai makaranta alkur'ani ne ɗalibin ilimin alkur'ani masanin alkur'ani shi yasa ake so al'allama al'imam annawawi ya yi wani littafi mai suna at-tibyan fi adabi halmalat al-qur'an bayani akan ladubbuka na waɗanda suke maɗauka alkur'ani ne wa'innan na nan ƙasa kenan ba na sama ba su ne malamai wanda ya hardace alƙur'ani da wanda ya san karatun alƙur'ani yana koyar da shi da wanda ya san ma'anonin alƙur'ani to dole ya zamto ya ɗauki wasu ma'anoni domin shi mamayi ne na manzo Allah sama khalifa manzo Allah ta ko dole mutum ya darasa kanshi wannan alƙur'ani idan baka rike shi daraja ba bakka yi lura da ɗabi'un shi to in kai wasa zai zanto hujja ce a kanka ya ja kai kai kauta jahannama shi yasa manzo Allah ya ce alqur'anu hujjatun laka aw alayka hujja ce taka ta dalilin shi ka shiga aljanna ko kuma hujja ce a kanka wanda zai tsaida maka hujja ya kai kauta jahannama kazo abin da yake faruwa a yau kaga malaman wanda suka sa alqur'ani ana kana da laifuka game da yani alaƙa ce ta kuɗi mu'amala ce ta harkar mata da sauransu ha kuma zo ka ga makarantun alkur'ani yana yin wasu ɗabi'u mummuna na yin tsubbu da yin kancilko da yin sihiri bai dace ba kana makarantun alkur'ani ka dinga yin tsubbu Allah ya jarasta ka ya ɗaukaka ka ka zo ka dinga cin abinci da ƙarya da sihiri da ƙulungoto ka dinga yin aiki da yan ina da kare ka dinga yin shirka wanda mushriki mu ko mushrika kaga bai dace ba wannan daraja alqur'ani ce wadah shine al-allama ibn kasir ya bayyana haka sai mu dawo kan kalma ta marfu'atun mutahhara alqur'ani yana cikin wasu takardu masu karamci ko fi suhufin yana cikin wasu takardu masu karamci mukarrama masu karamci masu daraja a gurin Allah madaukakin sarki marfu'a masu daraja mai girma mutahara kuma tsarkaka shi wasu malamai suka ce kidan wannan aya tana nuna cewa alqur'ani tsarkake ne ta haka duk wanda zai taba shi dole ya kasance tsarkake sai ƙara kawo hujja da waccan ayar da malam ya karanto mana ita dazu shine la yamassuhu illa al-mutahharu alqur'ani babu mai taba shi sai tsarkakakke kuma da suka kawo hujja da hadisi na amru bin hazmin la yamassu alqur'ana illa tahir babu wanda zai taba alqur'ani sai tsarkakakke shine jumhurul ulama suka ce akan cewa mai janaba ko mace mai jinin haila ko mai jinin biki bayanita ba a gare su su taba alqur'ani bal ma wasu malamai suka ƙara akan hakan wanda bai da awon nama bayanita bai taba alqur'ani واضح sai wasu malamai suka ce la wannan duka babu dalili akan haka saboda duka ayoyin guda biyu suna magana ne akan mala'iku kaga anan mutahhara su takardun ne tsarkakaku kuma mala'iku suke ɗauke da su sannan kuma hannu a cikin suratul waqi'a la yamassuhu illa al-mutahharun babu wanda yake taba alqur'ani sai tsarkakaku su ne mala'iku wannan mala'ikun an bayyana su a wannan sura surat al'a'ama wadah su ne kiramun barara bi aiki safara kiramun barara su ka iske ta a kenan shedanu ba shedanu ba su taba alqur'ani ana kore cewa shedanu ba su taba shi ba su isa ba su je shi su isa wurin ma ba ta su taba kenan mala'iku ne ake nisa da ku kuma malamai suka ce jadalan ma a yarda eh ayar tana magana ne akan bayi la yamassuhu illa al-mutahharun babu wanda ya halitta a gare shi daga cikin bayi ya taɓa alƙur'ani sai ya tsarkaka ku musulmi shine a sahara nan saharar iman ake da shi suka ce ana yin da shi mar musulmi ya ga gaban da ne karar akan haka haka hadisi me ya karɓar hujja akan haka hadisin da suka kawo hujja na Abu bin Hizam duk da akwai rauni a da magana Imam Malik ya rawaito hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito amma da akwai rauni wajen ingancin shi sababin shi shine an ba da labari mutane suna tafiya da yake da suna kasashen kafirai da mushafi alquran ya manzo Allah ya ce ka a tayi da shi in an san suna wulakantarwa ko suna tabawa ya manzo Allah ya ce la yamassuhu illa ba kada mutum ya taba alqurani sai tsarrai yake da mudu innama mushrikuna najasu mushrikai najasa ce ina ji jiya ne ko shekaran jiya mun dan bada amsa akan irin wannan wanda jiya ne ko to kenan kaga kuma Allah alhamdulillah darasi ya zo akan haka kenan abin da ya fi karfin dalili ya halitta mutumin da ba ya da tsarki ya ya taɓa alƙur'ani matuƙar musulmi ne mummuni wada in bukata ta kawo wada sai ya karatu ya karanta ya rike wasu ababen da yake karanta a lokaci ya halitta amma kada mutum ya zamto tilas ne al'ada shi ke haka kuma tare da cewa mustahabbi ne lokacin da za ka yi karatun alkur'ani ko za ka karanta alkur'ani ya kasance kana da tsarki an so mustahabbi ne in ka yara kana da tsarin lada makruhi ne ka taɓa alkur'ani an ki ka taɓa alkur'ani ba ka da tsarki amma kuma haramun ne ko ba haramun bane ba ita ce matsalar da muka yi bayani akan haka kina abin da ya karin dalili ba haramun bane ba tunda jiya mun yi bayani akan cewa inda makadarta za a hana mu ɗauki misalin mace mai jinin haila ta iya kwana uku kwana hudu kwana biyar wata har bakwai ma jini yana zo mata in aka ce ba za ta taɓa alƙur'ani ba ita kuma ɗaliba ce ta makaranta tana yin hasa alƙur'ani abin da ya tsanani a kanta alhali kuma matsalar babu da yi ƙarara a kanta wanda shirin abin da ya fi ƙarfin dalili shi ne maganar malaman da suka ce ya halitta a taɓa alƙur'ani matsalar za a kiyaye da dubbuka na alkur'ani kuma kai zanto al'ada ce a haka bal a bisa bukata insha Allah shi ta yi kanin da ni kina insha Allah wannan shine lokaci ya zago insha Allah kina wannan shine abin da ya tsara gare mu insha Allah a karatu mai zuwa za mu tashi daga wannan aya qutilan insanu ma akfara insha Allah ita ma wani mawdu'i ne mai zaman kanshi take dauka wannan aya abinda baka faɗi daidai Allah ta shi kimi zan na hasanatu ummu abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik da shara la ilaha illa anta da astaghfiruka wa atubu ilayk